الأمجاد قد عظمت للأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جبلا فروح الفاز يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرب فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرف عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ثبت جناني واجب الحق على لساني وعزك من أن أظلم وأظلم وأعوذك من الكتاب من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت الوصل إلى الله ورسوله فالوصل إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها وامراه ينكرها فهجرته الى ما هاجر اليه ونصلي ونسلم على خير خير خلق الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ايها المسلمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. a cikin darasinmu na jiya inda ubangiji yana mana bayani cewa a faman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawu mu'mini da kafiri ba za su yi daidai ba أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. To a waɗannan ayoyi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi mana bayanin falalar wato muni da ayyukan da yake yi kamar da jirgin muke Allah Ubangiji ya faɗa cikin hadisi kudusi wannan hadisi wanda Ahmad bin Hanbal da Imam Bukhari suka rawaito an Abi Hurairah radiyallahu anhu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a daga Abu Sa'id al-Khudri ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أتكون وين هذه كما هو يوم المغيرة بن شعبة ياتي وتيادي ما قال صلى الله عليه وسلم أبي تميم يادي شعبة في أبناء الشعبي ياتي أن شعبة هنا كان من مدينة خطبة يا جنجنا النبي صلى الله عليه وسلم سوى Musa alaihi salam ya tambayi ubangijin sa madaukakin sarki menene darajar mafi karanci cikin ma'abota aljanna mafi karamin mutum a cikin waɗanda za su da janna wani irin daraja ne Allah zai ba shi ya ce huwa rajulun yajibu ba'da ma dakhala ahlul jannati jannata yace wannan shi ne wani mutum ne zai shiga aljanna bayan kowa da kowa ya shiga za a gidan shi a cikin aljanna fa yuqalu lahu udkhul aljanna ubangiji zai ce masa shiga aljanna فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فهذا إلى الجنة يا أبوي متى لدرس أنت kowa ya shiga gidansa kowa ya ɗauki rabon shi ni kuma shiga yi mai shiga mai zan samu sai Allah ubangi ya ce masa to da kyau ka yarda a baka wato kamar rabon wani babban sarki daga cikin sarakunan duniya abinda wani babban sarki a duniya ya samu din nan za a baka za a baka shi fa yaqulu laka zalik ya ubangi in kai shi yana da kyau wannan kam sai ce to a ƙara maka irin shi kuma yana ce wai yana da kyau sai ce to ai a ƙara maka kuma irin sa yake ce har annabi sallallahu alaihi wa sallama ya lissafa har so hudu fa qala sai annabi ya ce masa ya ubangiji ai haka ya ishe ni na yarda sai ubangiji ya ce masa wannan da na ambata maka wato shine abin da zan baka wanda na baka ta yarda to amma na ninninka maka daga cikin abubuwan da baka taɓa ji ba baka taɓa gani ba ka taɓa ba tunanin su na ba ka so goma wato irin wannan shine ba abin da Allah zai ba karamin mutum a cikin lahira kuma bayan haka duk abin da ranka ta so to Allah ya ce masa zan baka shi saboda haka ka ji daɗi kuma ka gode wa ubangijin ka sai ce ya ubangiji na yarda na yarda na yarda to sai yake to wanda ya mafi ɗaukaka ba أولئك الذين أردت غرست كرامتهم يدي وبنجينا إذا أخذ تمريسه ولن ولن أرمي كذا فبابا ما بيجي دام إيش أصلا كان جرمان تبني نشوكا تدا حزونا كما نا زلت نا ناسا أنو أكلت ما بيشل ذاتا كما لما تقول إيدو بيشتبه جنبا كن يبي شبه جنبا sannan kuma wani a cikin tunani da bai taɓa kawowa ba kuma hujjar wannan shine fa la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum qurrata a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun to haka nan dai shi ibn abi hakan shi kuma ya rawaito cewa an ba da labari cewa mutum daga cikin mabuda aljanna yana zama a wurin shi shekaru saba'in sannan ya juya fuska ya ga wata kyakkyawan mace yana tana na a cikin gidan shi an ana zaka an ya kula lana minka nasiha ta ce masa ai lokaci ya isa yanzu kam ya kamata ka iso wurin mu ma da kun nan ne wani ne ce ba ta kun ana ana min almajid ni ina daga cikin tsari da ake ba a ma'abota aljanna idan sun shiga aljanna haka wannan lamari ba zai canza ba har zuwa ƙarshe to zai kafurai ga makomansu muminai su kuma ga makomansu su kuma waɗannan da suna kayyata abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ya zo da shi din nan su ne kafiran Qurayshawa Allah ubangiji ya yi musu tawakkuli wato Allah ya tsoratar da su ya ce to shi hakika zai tantanar musu karamin azaba a lokacin da aka yi yajin Badr da kuma babban azaba wanda zai same su gobe a lahira shine ubangiji ya bayyana a cikin waɗannan awalan zifan na min al'azab al'adna dun al'azab al'akbar da kaifan su dun al'azab al'akbar da annahum yarji'un ko takila su tuba da wasu dai sun tuba su kuma su tuba ba har ubangiji madaukakin sarki ya ɗauki rayuwarsu to anan ubangiji na wala qad atayna musa alkitaba fala takum fi miryatin min liqa'i bismillah ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه Ubangiji maɗaukacin sarki wato ya gaya wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama game da inda yake cewa ma kawo mana zuwa nasu cewa da aka mafi sun ma'ara ba an ta ina ina mujirmi na mutakimu haka shi ayar sun tsaya kan da ko to yana ce salatun man fa'ala hunna faqad ajra abu uku idan an samu tare da mutum wato abu an same su tare da mutum to mutumin nan ya aikata babban zunubin da wato sai ya shiga kuta saboda shi shi ne ma'anar inna min al-mujrimin taqimun to na daya man aqada liwa'un bi ghairi haqqin mutumin da shi ya runduna ya dauka ya daga tuta na yakar musulmi ko jama'a ba tare da wata hujja ko wani dalili ba wannan ɗaya daga cikin waɗanda sun aikata zunubin da babu irin shi na ɗaya kenan na biyu aw haqqan walidayhi ko kuma ya saba ma iyayensa wato waɗanda suka haife shi ya saba musu ya yi musu biyayya ya raina su ya tozarta su ya wulakanta ya wulakanta su to duk waɗannan sun shiga a cikin wannan matsala shine na biyu aw masha ma'a zalimin yankuruhu ko kuma mutumin da ya ga mutum yana barna amma duk da haka ya rukufa yana karfafa shi yana ba shi sako a kan abin da yake na barna din nan ya ci gaba da shi wayannan mutane uku sun fi kowa wato zalunci ko kuma sun fi kowa zunubi a idanun ubangiji madaukakin sarki na ɗaya wato mutumin da ya fito yana yakin mutane ba gaira ba dalili haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rawaito wannan hadisi ya faɗi wannan hadisi wanda aka rawaito daga cikin hadisin Isma'il bin Ayyash wanda Ibn Jarir al-Tabari shi ya rawaito a cikin cikin tafsirin sa wato hakika wannan barna yanzu a duniya shine zunubin da ya saura wanda yanzu haka ana cikin sa cewa kungiya kurum ta shirya ta ce ita za ta yaki mutane don musulmi ba wai ki shiga musulunci ba wai kafirai da shiga musulunci a'a musulmin su shiga musulunci mun san dai wannan ba shi musulmi ba ne wasu ne waɗanda sun fi musulmi ƙarfi sun fi musulmi sanin zaman duniya kuma suna da abin da suna kwaɗaita mutane da shi sun suke tura mutanen nan marasa imani su shiga cikin wannan ra'ayi har a tafi a yi a ƙarfe wata a ɓarkar da yaƙi ana ta kashe musulmi ko ina da ko ina ta kalli duniyar musulmi yau duk inda ta ga ana barna to a wurin musulmi kuma har ma sun zama mafaka ga wasu daban waɗanda su ba musulmi ba in sun aikata wani abu irin wannan sai a ce wannan terrorist wato an samu da wato wasu terrorist na musulmi ne suka yi alhali wani lokaci wasu daban da suna yi kamar na kwanan nan da aka yi a kasar ina zato a yunzan da aka yi aka shiga masallacin kashe mutane ai wannan ba za a iya a ce musulmi ne suka yi ba amma musulmi ba suna yi saboda sun kudu ma suna kudu da cewa wasu masallata musulmi su ba musulmi ba wannan ba abin da zai hana shi shine ganin cewa idan sun aikata wata kila ce musulmi ne suka yi dinnan wani waɗanda ba musulmi sun gafi sun aikata wannan ɗanyen aiki a New Zealand kamar yadda dai kuka ji da kuma kwanan nan a can ƙasar Sri Lanka shi ma dai kuna jin ta kullum ana faɗa. To irin waɗannan abubuwa duka sun shiga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man aqada liwa'an fi ghairi haqqin. shi ne duk mutumin da daure tuta ya ɗaga ta na yaki ba tare da gaskiya ba ya kashe mutane ya kwashi dukiyoyinsu ya kwashi ya kama ƴaƴansu da matansu ya halarta abin da Allah ya haramta masa to mutumin nan duk waɗanda sun yi laifuka ba su kai shi laifi a wurin ubangiji ba na biyu kuma wanda saba ma iyaye na uku kuma duk mutumin da ya taimaki irin wannan azzalimi ko da iri ya taimake shi akan abin da na zalunci to shi ma yana da cikin waɗanda sun tsarki zama sun aikata babban laifi a wurin Allah Ubangiji Allah ya kiyaye mu ya tsarkake kafarta musulmi da irin waɗannan abubuwa. Walaqad atayna Musa kitaba hakika mun ba Musa alaihi salam littafi wato at-Taura. Fala ta kun fi miryati min liqa'i kada ka shakkan cewa lalle lalle ya sadu da shi. To wane ne wanda aka sadu da shi? wasu malamai sun ce fala takum fi miryatin min liqa'i kada ka yi shakkar cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a lailatul isra'i ya sadu da Musa ya gashi har ma ya yi bayani akan yadda ya ga Musa din nan a cikin hadisin a cikin wani hadisi wanda Abul Aliya shine ya rawaito cewa wato Abdullahi ibn Abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace an nuna min Musa a garin Isra'i na ga Musa ibn Imran rajulan adama mutum ne wato ba fari bane wato fari ne amma dai ga a haɗe da wato fari a haɗe da launi na baƙi wato dai da tsakatsaki ne fawalan kuma yana da tsayi jagan gashin sa ba ba mai yawa bane ka annahu min rijali shanu'a ka gashi za ka ce ɗaya ne daga cikin kabilar nan na larabawa da ake ce mata shanu'a yana daga cikin su kuma na ga isa alaihi salam na gan shi rajulan marbu'an khafi na gan shi mutum ne matsakaici wajen maza ba mai tsawo sosai ba ba ga daidai sosai ba a tsakatsaki ne wajen tsayi kuma shi kam yana tsakanin ja da fari sosai shi annabi isa alaihi salam sabanin wasu daga cikin wato mazauna wasu abokan zamanmu na ƙasar na waɗanda suna jin addini suna jin himaki mutum ne ko kaɗan dukkan annabawa dai Allah ubangiji ya ba su kala wanda dai ba za a raina su da shi ba wa wadan ja'ad ka annahu bain al-umrati min al-umrati wal bayan tafsir ra'shi kuma gashin shi daidai ne wa ra'aytu malikan kuma aka nuna min cikin wannan tafiya malik rabbina na malik malaikan nan na uta shi ma an nuna min والدجال kuma wannan mabannaci da zai zo daga cikin ƴan adam adama daga cikin mutane daga yahudawa a ƙarshen zamani zai zo ya tabarna a cikin ƙasa shi ma an nuna min shi cikin wasu ayoyi daban-daban Allah ya nuna min shi فلا تكن في مرية من لقائه ذلك يشكر جوا للي للي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا جوا إن النبا ودكم ما يا موسى أو سجين وأن فسر إن سيتي لن جوا الآية فسر تجوا ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه ذلك يشكر جوا موسى يا صاحب أبنجي الإنسان daren da Ubangiji ya yi tajalli gare shi a can koro sina'a ya sadu da Ubangijinsa kuma ya karfi wannan littafi a taura daga wurin Ubangiji matsaukacin sarki ko kuma daren mi'adi lokacin da kamar yadda aka ambata da shi wasu al'arabi ko shi ake nufi a takaice ne falata kun kimiyya ne kada ka yi kokonto kada ka kasance cikin kokonto game da wato saduwarka da shi din nan lamiri yakan koma ga annabi kuma yakan koma ga musa da ubangijinsa maɗaukacin sarki lalle musa ya sadu da ubangijinsa ba wai ya gan shi ba a'a ya sadu da shi kuma ya tafi sako daga wurinsa Allah ya taimake mu.
وجعلناه هدى لبني إسرائيل حقيقة الله أبنجي يا سنيا التوراة تسنجي أبن شريا بنو إسرائيل جا يهوداوا الله يا سنيا وانا بالتالي أبن شريا لجليسو
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا haka nan kuma ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina kuma mun sanya wasu limamai ne daga cikin su mun sanya wasu sun zama limamai a cikin Isra'ilawa din an samu wasu masu gaskiya wato masu tsayuwa akan abin da Allah ya zana musu su waɗannan sun samu wannan daraja lamma sabaru lokacin da sun yi hakuri dama hakuri shine hanyar nasara kuma sababin nasara kuma dalilin nasara ga ɗan adam in ya kai hakuri Allah ubangiji sai ya taimake ta waje Allah minhum mun sanya daga cikin su su Isra'ilawa ayyukan wasu limamai ya duna bi amrina suna kira mutane suna shiryar da mutane da umurnin mu lamma sabaru saboda lokacin da sun hakuri aka ba su wannan dalla wa kanu bi ayatina yuqinun kuma sun kasance masu gaskatawa ne ga ayoyin da muka saukar a cikin taura da kuma sauran littattafan da Allah ya saukar da sauran annabawa kamar yadda mu musulmi Allah ya umurce mu cewa mu yi imani dukkan annabawa mu yi imani dukkan littattafan da ya saukar haka su waɗannan ƴan kalilan cikin Isra'ilawa su ma sun tsaya akan wannan
إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه To يختلفون amma bayan Allah ya aza su akan wannan tafarki madaidaici da ake samu daga cikin attaura da shari'a da shari'arsa. Sai suka suka suka bambanta wato suka suka rarrabu kamar yadda dai Allah ubangi ya faɗa cikin wata aya daban لقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم wato wannan ita kuma aisha tana bayyana wato bayan sun gane a taura sun gane komai da komai a cikinta sai shaitan ya zo musu ya sa a zukatansu su yi ijtihadi su ƙara wasu abubuwa su rage wasu abubuwa don su cuci junansu to annabi yana cewa ubangiji yana cewa sabanin ba ta same su ba sai bayan sun gane ilimin sarai sun gane abin da Allah ya dauka musu saboda haka za a yi musu azabar mutumin da ya fata bayan sani wato ya bar hanya bayan ya san hanya shine za a yi masa hukunci cewa mutumin nan wato Allah wanda an yi shi kushi وكما جاء في سورة الفاتحة يجد في أبنجي صراط الذين عملت غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول أن الدنيا الضالون ولا النسون جاري أبوك ما تتكلمش إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة سأقام لك الفكر القيامة كما يجب أن الله يبقى لكن يوم سبعين دقيقة wato kungiya kungiya kungiya daban-daban kowanne tana kafirta na biyu sun kai saba'in da ɗaya wa'annan kungiyoyi Allah ne kaɗai gobe a lahira zai raba gandamar da kake tsakanin su amma a nan duniya ba wanda ya isa ya raba gargamar da ta zo kowa ya yi har san uwansa
أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم awalam yahdi lahum shin bai bayyana gare su ba kama halakna min qablihim min al-qurun al-ummu nawa da kan daga daga cikin ummu da suka riga su al-ummu nawa muka halakar da su wannan wannan wannan abu bai bayyana gare su ba har har da su gane ba yamshuna fi masakinin suna kullum tafiya tsaka cikin gidajensu rurassun rurassun gidajensu da alƙaryoyinsu da garuruwansu kullum suna tafiya suna gani in suna zirga-zirga a ƙasa tsakanin hijaz ƙasar larabawa da kuma ƙasar sham da suna gani ba garuruwan da allah halakar
إن في ذلك لآيات akwai ayoyi abun lura abun mamaki kuma abun bada wato basira ga wanda Allah ya shirya da shirya da shi afala yasma'un ba su wato ba sa ji wannan nasiha ko kuma ba sa ji wannan gaskiya asibita أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرد فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون awalam awalam yawanna nasuqu al-ma'a ila al-ard al-jurud shin ba sa gani wasu lokuta Allah ubangiji yana ce ni ne ina korar musu da ruwa daga ko'ina daga gizagizai daga sama daga kuma ƙoramu daga kuma tekuna da koguna daga kan duwatsu duka ina tura shi zuwa ƙasar da ba ta da ruwa ta bushe ta zama faratan babu babu wato babu itace babu ciyayi babu turai ba komai a cikin ta ina turan kawo in maida wannan wannan kasar a bar amfani gare su har su samu su shuka su yi daɗin ta fa nukhdi bihi zar'an kuma muna fitar musu daga cikin wannan kasar bayan mun fitar da ita da ruwa zar'an gwanaki suna amfani da su ta kulu min wa'annan gwanaki waɗanda sun shuka din nan su suna cin daga cikin su kuma ciyayi da suke tashi dabbobi su suna ci a cikin su da wannan ruwa muna taimakon su mu fitar musu da abinci nasu da na dabbobin su shin ba ka gani wannan aya ce daga Allah ya shirya ta
ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين so suna ce ko yaushe ne wannan hukunci na tashin kiyama abin da annaba suke gaya mana cewa idan an mutu za a tashi a yi menene ne a shari'a a sa wasu aljanna a sa wasu wuta yaushe ne ne wannan abin zai faru wato suna tambaya lokacin tashin kiyama yaushe za ta tashi ita kiyama
قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون ka ce musu wannan ranar da suke tambaya ranar raba gargama tsakanin waɗanda suka yi saɓani cikin abin da aka saukar musu ɗin nan la ya faru da zina kafaru imanin kafirai ko da sun yi imani a ba za a karbi imani su ba a wancan ranar lokacin da rana ta fito daga yamma ta nufi gabas komai ya canza kiyama ta yi gab a lokacin wanda ya tuba shi ba a karɓar tubarsa wala hum yudhurun kuma za a yi su jinkiri ba in lokacin yayi za a kama su kuma a gudanar da su wani hukunci ma sa su kuta فأعرف عنهم وانتظر إنهم منتظرون فأعرف عنهم إنهم منتظرون ابن لهيعة يكي abin a wannan nan Allah ubangi yana maganar wato yana koyar da ruwa zuwa wuraren da suka bai kamar misali duk duniya tana bukatar irin wannan amma kasar Masar musamman sun fi bukata ga irin wannan abu saboda haka Allah ubangiji ya koro musu abin nan Nil wato abin nan da ruwan Nil yana zuwa domin kasar Masar yana da launi in an samu ruwan sama sai a samu rushe-rushe na gidaje ba za a iya a gidajen zama a ciki ba su ba su ba su sani ba wato amma Allah ya bayyana tun daga lokacin fir'auna har zuwa har zuwa lokacin da ake ciki Allah sanya ruwa yana zuwa musu ne daga waje amma a cikin wato gari gari a ƙasar su ba sa samun ruwa isasshe wanda da shi za su shuka babu har yanzu ba a samu ba in ruwa ya yi yayyafi ne wanda yake ba zai biya ko wata bukata ba ana cikin wannan har lokacin da musulunci ya zo sai na abdullahi bin amr bin al ya roƙi sai na umar ibn khattab ya bar shi ya maida shi gwamna a can masar aka naɗa shi ya zama gwamna a can masar to me ya faru a lokacin da ana samun ruwa ruwa ba a samu ba dama al'adar israwa idan lokacin gudanar da ruwan teku ya yi wato ran goma ga watan ba'una idan wannan wata na fitfawa ta san farkon watan sai ya tu sai baba sai hatu sai iya sai kuma sai amshi sai ba'una a bid masjid ko ba'una shine watan goma a ciki ne ruwa na nil zai gudana to amma suna da al'ada sai sun yi ta ruwan ya tafi Allah zai yana da iko bayan da yanzu bata sun yi abubuwa sai ba su akan wannan shi ne suna kama su suna neman budurwa wanda ta isa sosai tana da kyauta tana da komai da komai na haka a yi mata ado a sa mata duk abin da ake bukata na ado a ganshi tare da mace sai a kawo ta a tura ta cikin wani ta faɗi ta mutu a ciki to daga baya ta samu ruwa ya gudu sai na amur bin as da yazo sai ga suna sun fara yin wannan al'ada yake ne wannan suka ce masa ai wannan al'ada ce idan ba mu yi ta ba ba zai yiwu ba muna yin ta ne saboda ne saboda mu samu ruwa na yin din yanzu yace a Allah in yana so ya ba ku ruwa zai ba ku haka amma wannan abu da kuke yi tsafi ne ba zai yi ba zan ba ku ba suka ce ba mu yi ba ruwan ba zai zo ba suka ce yace musu to kar ya zo ni dai ba zan ba ku kuma ba mutum da ranshi yar ku kuma ku tura ta cikin cikin halaka ba zai ba dalili to da ikon Allah da aka hana wannan abu bai faru ba ba su yi shi ba ruwan kuma ya ci zuwa nil ya fara bushewa shi dai na amru bin al ya yi hankali ya rubuta ya rubuta takarda wasiƙa kuma ya sa cikin gunkin takarda ya ce ma amru bin al idan na kawo maka wannan wato takarda in ta iso gare ka wannan takarda na farko bayani ne na yi maka kai kai ne ka nemi ka zauna a masa so gashi abinda ka nema din ya jawo maka wani fitina ba ka san yadda za ka fita daga ciki ba amma wannan kuma wasiƙa ce na rubuta wa shekawa ko kogin ne a kaje ta jefa a cikinsa har wasu wasu mutanen masar sun fara wato kaura da ƙasar masar su je dai ko sudan ko iraq ko abin da suna fara guduwa takardar sai na umar ibn khattab ta zo ta iso da ya buɗe karanta ya ɗauki ɗan guntun takardar ya je ya jefar cikin ragowar ruwa na nil ɗin nan ya jefa shi wannan takarda abin da ya rubuta sai na Umar ibn Khattab a ciki shine min Abdullahi Umar Amir al-Mu'minin ila Nil ila Nil ahli Misr أما بعد فإنك إن كنت إنما تجري من قتل قبلك فلا تجري وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك وأتذكر ذلك يا يا كوجنانين in dai gudun da kake ko zuwa ruwan ruwan ruwan kaɗan ruwan kaɗan nan in daga gare ka ne to ka ka kawo ruwan in kuma Allah ne yana maka da ikonsa to sai ka gudana musu mutane su amfana ya ji aka jefa shi sai dare ɗaya wato ruwan ya cika ni har ya hauha wajen mita goma sha shida kuma wannan bid'a ta mutu har yau ba ta ce jin cewa an shirya wata baiwar Allah kan jefar a cikin wannan ruwa ba. To wannan dai shine iskar wato abin da dai abin nan abin da ya faru tsakanin sayyidina Umar ibn Khattab da ni na Masar wanda ya rubuta wannan hadisi shine al-Hafiz Ibn Qasim al-Nasa'i shine ya rubuta shi a littafin sa na sunna. Wato iskar tana da ban mamaki amma fa waɗanda sun san Allah kuma suna mu'amala da mu'amala mu'amala da Allah sun yarda komai yana hannun Allah sun ɗauka wanda baya magana da wanda baya ji duk suna magana suna ji a gunsu tunda Allah in ya so ya jiyar da abin da baya ji ji in ya so ya nuna wanda baya gani ya gani to su dai sun dogara kan Allah Umar ya dogara kan wannan saboda tsananin tauhidinsa ya tura wannan takarda ga wani makhluki ana ce masa ni ya ce masa in abin da kake yin nan daga gare ka ne to mu ba mu da naka muna son na Allah in kuma Allah ne ke sa ka kana to muna roƙon Allah ubangiji ya sa ka ruwanka nan ya zo to ruwan kuma sai ya gudana ubangiji ya gudanar da shi to wannan ni saboda masar ba ta da ruwa dama yana samun ruwansa daga wasu duwatsu da kuma ruwan saman da yake sauka a ƙasashen abidin wato habasha da kuma eritrea da su uganda da makamantansu har zuwa ne can wato cikin ƙasa har a je a samu wannan kogin benue da tekun congo da sauransu daga nan su taru su zo can ana ce kogin misra kogin misra da amma allah ya halice shi a wani wuri daban ne amma misra ita ce tana amfani da shi sai yanzu ne an fara canzawa amma mun sani tun da abun Allah shi ne tun fi a gari ya shirya Ethiopia ko za ta yi wato jam ko ba za ta yi ba ba za ta yi komai ba wannan abun zai ci gaba haka sai lokacin da Allah ya so ya dakatar da shi sai a dakatar da shi.
فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون فأعرض عنهم كتولى كتولى كنك تجريت كذا كتولى فأنا أن أبين لها من محمد صلى الله عليه وسلم فأعرف عنهم والذين منتظرون فكود كي أنت جريته كما تجلادته ثم كنا جلا قدر ألا ذاك أو فوق أكلته كما ألا كن يا قدر أكلت من ليس يا ساميته saboda haka wato duk mutumin da yana cikin da'awa zuwa tafarkin Allah tabaraka wa ta'ala to yayi hakuri kai ya hada da'awarsa da gaggawa ko kuma rashin hakuri in yayi hakuri Allah ubangiji zai taimake shi
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم muna farawa da sunan Allah muna neman neman taimakonsa da dacewarsa da wato da biyan bukata ƙarfin mu duk shi ne يا أيها النبي اتق الله ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato kaji tsoron Allah kaga Allah yana ga annabi sallallahu alaihi wa sallam dan shi kaji tsoron Allah mu ko idan wani yake mana kaji tsoron ne kaji tsoron Allah sai mu yi shi amma Allah gashi yana ga annabi ma kaji tsoron Allah menene shi tsoron Allah tsoron Allah shine kayi aiki wato da abin da Allah ya umurce ka da shi bisa haske daga Allah tana fatan samun ladar Allah kuma ka bar saba wa Allah a bisa haske daga Allah don samun kubucewa azabar Allah wannan shine hakikalin takwa shine ka ji tsoron Allah ka sanya tsakaninka da fushinsa wasu ayyuka na alheri duk lokacin da kana ɗaga kafa ko kuma ka azata ko kuna aikata wani abu ko za ka bari duk ka tuna hukuncin Allah shi ne Allah ya faɗa game da abin da kake da niyyar yi shi ne ne abin da Allah ubangiji ya faɗa game da abin da kana da niyyar bari duka dai abubuwan nan ka yi su yadda Allah ya ce a yi ko kuma abin da za ka bari ka bari yadda Allah ubangiji ya ce maka ka bari shi ne ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah ka ji tsoron Allah عبد الله بن الإمام أحمد يتي حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد عاصم بن بهدلة عن مقري سنا عن زيد بن حبيش قال قال أبي بن كعب يا جنا كان كثرة الأحزاب حكما من جتي كان بصوت إنشاء قال قلت 73 آية فقال قد يأتي مثل إيه لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة ولقد قرأت قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم وانا آية ذاك نشكنت واتو يشي مساء وانا السورة سورة الأحزاب kana da kai tsawon ta yake ya lamarin ta yake yace a ni ina karanta a 73 ko 60 yace a ai da kan lokacin da ta sauka tsawon ta ya kai na suratul baqara amma Allah ya shafe da yawa daga ciki cikin abin da ya saukar saboda ko mutane ba za su iya ba kuma saboda lokacin shi bai zo ba shi ne aka aka takaita ka har ta zama haka ciki akwai ayar da take cewa tsoho da tsohuwa idan sun yi na to su ma a yi musu rajmu wato sab azaba daga Allah gare su Allah shi ne masani Allah shi ne mai hikima wannan aya dama a sayyidina Umar ya faɗa ya ce kada mutane fa su ce wato duk abin da aka shafe na Qur'ani sunan an shafe hukuncin sa ba a'a akwai abin da aka shafe karatun shi amma hukuncin shi kuwa yana nan shine misali ya ba da misali da wannan da kuma ayar nan ta so basu lam yakunu la wannan libni adama wadiyan min zahabin la bitaghalahu ma salisan wa la yamla batna man yaqil batna ibn adama illa turab wa yatubu Allahu alaman wa yatubu Allahu alaman to wancan aya sai ya karanta wannan kuma mun karanta a cikin Qur'ani nan a shehu wa shaykhatu ijazana ya fadluhu ma albatta wa to fadluhu ma nakala min Allah wallahu alimul hakim sai Umar ibn Khattab shi ya faɗi haka yace to Qur'ani akwai abin da aka saukar kuma yana nan shi da hukunci ana karanta shi hukunci kuma yana nan akwai abin da aka shafe wato shi abin da aka saukar akwai abin da aka shafe wato karatun shi da kuma hukuncin shi ma akwai kuma abin da aka sauke aka shafe karatun shi an bar hukuncin shi akwai kuma wanda aka shafe hukunci an bar karatun shi to duk suna na cikin qur'ani masana kullum za su gane amma fa masani ma zai gane idan ya koma ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya bayyana ma'anar qur'ani a cikin su to wannan aya na ashe ko shekatu da na wannan ribu adama da makamantansu ayoyi ne waɗanda Allah ya shafa samun hukuncin su yana da har yanzu idan mutum baligi ya taɓa yin aure ya yi zina ta hukuncin shi majmu haka nan kuma mace in ta yi haka hukuncin ta majmu haka kuma cewa shi ɗan adam ko menene aka ba shi to ba abin da zai ishe shi wato ba abin da zai shiga cikin ibnu adam sai dai kasa amma a ba shi arziki ce ya isa ko kuma a ba shi wani abu wato a mallaki sai dai abinci kam za ka gaji ka ce ana gaji amma fa dukiyar ana ba ka kowane iri mulki ana ba ka na kowane iri ɗaukaka ana ba kowane ba za ka gaji ka ce ana gaji na bari ba sai dai tsakaninka da Allah ba za ka kalli waɗannan abubuwa ka kalli wanda ya baka su ka girmama shi sanan za ka kuɓuta sanan za ka samu nasara يا أيها النبي اتق الله ولا تطيع الكافرين كذا كذا كذا كذا كذا كافرين والمنافقين تكون منافقين kafirai da ya tsantsar waɗanda sun kafirce da abin da ka zo da shi su ne kafirai munafukai ko waɗanda sun kafirce a ciki kuma sun nuna cewa suna bin ka a abin nan suna bin ka a zahiri إن الله كان عليما حكيما lalle Allah Ubangiji masani ne, kuma Allah Ubangiji mai hikima ne.
واتبع ما يوحى إليك من ربك Ka bi abin da ana maka wahayi da shi daga wurin Ubangijinka. Kada ka kada ka bi duk abubuwan da suke faɗa Yahudawa, Nasara, Qurayshawa, Kafirai, Kafirai, da abin da suke faɗa kar ka bi shi. Ka bi dai abin da Allah Ubangiji ya saukar maka.
إن الله كان بما تعملون خبيرا lalle Allah Ubangiji yana sane da abun da kuke aikata shi duk baɗin shi kamar zahiri shi ba inda yana koya gare shi وتوكل على الله to kai tawakkuli ga Allah Ubangiji madaukakin sarki wato karbi Allah wa kafa billahi wakila kuma Allah Ubangiji ya isa wakili wato ya isa mataimaki kuma ya isa majibinci ka tsaya kan abin da Allah Ubangiji ya yi masa to ga abubuwan da dai Allah ya umurci annabin annabin da su na ɗaya dai ya umurce shi da takawa ya rike takawa sosai sannan kuma kar ya saurari wani daga cikin kafirai ko daga cikin munafukai sannan kuma sanar da cewa Allah ya san komai da komai kuma ya umurce shi da ya yi wayi da aka saukar masa daga ubangijinsa lalle Allah ubangiji ya san abin da ake ciki kuma ka yi tawakkuli ka aje wato ka aje nauyin ka duk ga Allah ka yi Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah kadai ya isa mataimaki ya isa ya isa wakili
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ubangiji yana cewa babu mutumin da Allah ubangiji ya ba shi zukata biyu sabanin abin da wannan mutumin jahiliya da yake ana ce masa zu qalbaini wa yana da zukata biyu zuciya daya aje wani abu ciki ke tsaye kuma to Allah ya kayyata wannan cewa ma ja'ala Allah Allah bai sanya ni rabin ga wani mutum qalbaini fi jawrato zukata biyu a cikin kirjinsa kowa dai yana da zuciya ɗaya ne
وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم kamar yadda Allah bai ba mutum guda zuciya biyu ba haka Allah bai sanya matanku su zama iyayenku don kun rantse kun ce wato matata ta zama kamar uwata kamar uwata wannan rantsuwa ba ta da ma'ana Allah ubangiji bai sanya wa mutum guda uwarsa da matansa duk su zama abu guda kamar yadda wannan zamani kuna gani har wasu ana bid'an cewa ana samu a Afirka da wasu wurare wani wai ya auri uwarsa har ta haifu ta haifu masa to in wannan kaga mutumin nan Allah ya kaskantar da shi har ma ya zama bai kai dabba ba yana matsayin dabba amma ya fita ma daga siffan dabbobi ma yadda shi mutum ya aikin dabba to ya fi ma dabba kaskanci Allah ya kiyashe mu Allah kuma ya kiyaye iyayenmu da zuriyoyinmu daga irin waɗannan bala'i وما جعل أدعياءكم أبناءكم wato a nan ubangi yana so ya karkace tarayyar jama'ar musulmi daga wasu abubuwa na al'adun da suka samu ƙarfi a zamanin jahiliya su ce wato misali mutum da yi da awar cewa yana da zuciya biyu zuciya ɗaya ya so wani da shi ɗayan kuma ya so wani da shi wato yana munafiki kenan yana nuna amma shi yana gani munafunci nan zukata biyu ne alhali ko munafunci ba zukata biyu ne ba zukata biyu ne kaskanci ne da Allah ya aza maka wannan wato abu ɗaya kenan wato da Allah ubangiji ya kayyata mutanen jahiliya suna kanta sannan kuma wani ya yi zihari ya rantse cewa matan shi wato kamar bayan uwarsa ba zai taba ta ba to wannan ma Allah yana nuna don kai wannan rantsuwa ta haramtar da matarka to bata zama uwarka ba saboda haka kana iya kai kafara ka dawo da matanka a cikin hijirinka ko kuma cikin gidanka wannan shi ma daya cikin abin da jahiliya suna yi shine suna azabtin ƴaƴa waɗanda ba nasu ba ko kuma suna dangana ƴaƴan da ba nasu ba su ce wane din nan ni na ɗauke shi ƙagare ni na mutuwa mutuwa rayuwa rayuwa gado gado komai da komai jini da jini jiki da jiki da komai da komai rai da rai to shi wannan ya zama ɗansa ne sai a ce wane ɗan wane to lokacin da lokacin da annabi ya bayyana sai na tuna khadija tana da wani bawa ana ce masa zai yana masa kasuwanci wani zai fi harisa yana mata kasuwanci da har ma da annabi sallallahu ya zo ma wato yana tare da ita har ma sun yi tafiya da shi yana tambaya cewa me hukuncin hukuncin fa'idodin da ake samu a cikin bankuna riba ce eh riba To- da ake samu a cikin bankuna to a cikin- eh, na gane mato mutum in ya kai kuɗin shi ya ajiye a banki zai kasu kashi wajen biyu ko uku ma ya kai saving account ya ajiye kuɗin shi a banki saboda kuɗin nan wato ba za a ce a yi kaza da kaza da su ba kurum dai kuɗaɗen nan suna nan an ajiye masa kuma yana samun wani amfani daga ciki wannan amfani da samu yayi sadaka da shi ba halal ba ne ya ajiye kuɗin shi kayan ka kawo kuɗi ne na yau da kullum ya yana ɗauka yana wannan to wannan kuɗi yawanci da shi ake ake cutarsa shi ba zai samu kuma ya yanzu a bankuna saboda gaza tsakanin su sai a baki wani abu to shi ma sai dai ya yi kokari ya yi sadaka da shi na uku da nake nufi shi ne mutumin da zai ba da kuɗi a ajiya a banki da nufin a yi mishi aiki da shi aikin da za a yi nan kamar abin da muke ce mubaraba kuɗinka ka ajiye a bankin mubaraba banki zai yi kasuwanci da wannan kuɗi a sayi abubuwa a sayar a ajiye maka kai mai kuɗi ba za mu harshe ka akan komai ba ba za mu ce ka je ka kawo kaya ko kuma haja ko kuma kai kai ta samu kuɗin ka yana hannun muna aiki da shi mu sayar mu sayar mu biya waɗanda suna mana aiki abin da ya saura ɗin nan na riba za mu ba ka kaza a cikin kai kuma kaza ka bar mana to wannan fuska halal ne ba komai a kansa ko an ka an- ka gane ko yawwa saboda haka malaman musulmi ne yanzu yawancin su sun yi gamuwa a kan irin wannan saboda an kafa an kakkafa bankuna na musulunci da ake faɗa ana salamu cikin su ana mubara da cikin su ana wato abubuwa wato diyon na tsawon ajali amma duk da su aina su riba na ainihi haramun ne, ba za a halatta shi ba. Mhm.
tambaya na biyu mai tambaya yana cewa me eh, me aka fa- me me ake nufi da wannan fa'idan da ke cewa man kuri'a bi shay'in min al-mukhtalaf fihi falyuqallid man ajaza
Da haka yake man kuri'a bi shay'in min al-mukhtalaf fihi falyuqallid man ajaza فليقلد من أجاب na a to wannan ka'ida haka ne to amma fa dole tana buƙatar kai kanka kana da ilimin sa wato idan Allah ya kawo maka wata mas'ala ta faɗa a kanka matsalar nan kuma malamin zai saba ne wani yace halal wani yace haram to kai riƙi maganar mutumin da yake halal din nan ka goyi bayan ka bi ra'ayin shi ka harasa ma kanka to wannan lalle haka ne to amma fa baya halarta sai kana da ilimi idan abun a cikin wanda ya hana ɗin in shi ne yana da hujja to dole ka bi mai hujja abinda Allah ya hana don wani ya gyara shi ba zai gyaru ba abinda Allah ya ce ba halal ba ko annabi ya ce ba halal ba don wani ya ce ya halal ne ba zai yiwu ba ko an gane abin da nake miki misali dai mu ɗauki wannan abin da nabi wani a wani din ba na sosai na turawa ba irin dai wanda da can a zamanin annabi akwai shi a za a ta biyo a cikin ruwa ko kuma inda bi cikin ruwa ya jiku kwana ɗaya biyu ba a sai a ɗauka a sha to kamar da muna an muna ga borno kundurku ko kundurku eh to irin waɗannan abu hanifa yana ce a halal ne ba haram ba har ma yadda kai mutum zai iya ma ya yi alwala da su don ya karfafa to halal sauran ibadu sun haramun ne to kaga a nan in ka bi abu hanifa kan wannan matsala dole ka yi tunani sosai karatu karatu to haka da hanyar hanyarsa amma ban ce maka ta goyi bayan ka kan wannan ba ka riƙi hanyar abin da su malik da tabi'i da ahmad suka faɗa wannan wato wayi din haram ne shi ma giya ne tun da ka in ka sha ka koshi sai ka fita daga hankalinka ko kuma ka yawaita shi sai ka fita daga hankalinka saboda haka aka ce cikin hadisin nan na Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram duk abin da yawansa ka sa ka bare to ka dan din shi haram wanda ba zai sa ka kai mai din haram yawa tambaya na uku mai tambaya na cewa an rawaito wani hadisi game da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bacci shin akwai hadisin da ya ya zo a cikin ganinsa ba cikin bacci ba
sai to akwai wata iska cikin yaƙi wasu sahabai wato wani sahabi aka fita ana yaƙi ana ana babba yaƙi sosai cikin tashi hankali sai annabi ya bayyana ga shi wannan mutum yana cewa haɗa kanka da waɗansu ya je haɗu da su ya kuka ana su a kashe shi wannan shi ya ba da labarinsa saboda haka ganin wanda ya sa an ga annabi cikin bacci yana iya nuna maka a kowace hali sai dai abin da nake son gaya maka a nan ganin annabi lokacin da yana madina ana zaune gaban shi da lokacin da ka kai shi a mafarki da abin nan ba daidai ba ne abin da ka karɓa abin shi a mafarki bai zama hukunci ba misali ka yi mafarki annabi ya ce maka zina halal ne to duk da kasancewa shaitan baya wasa da annabi sallallahu alaihi wasallam to wata kila shaitan zai iya yi wasa da kai ba za ka yi aiki da wannan ba abin da ya tabbata cikin addini shi halanne ne ko halanne ne ko ma ka ganta cikin mafarki shi halal da zai zama halal ba ka gane abin da nake nufi ba amma akwai abu tsani zan buga maka misali kurun ba wani abu ba misali annabi sallallahu alaihi wa sallama yake man salla alayya marratan sallallahu alaihi wa sallam ko ba ka ba na ji malami na yake min haka a farce ina zaune malami na yana zaune ya gaya mini shi kuma malamin shi ya gaya miki a farce ba bacci ke ba har an je tabi'ai an je sahabai an je gun annabi duk kowa ya karbi wannan abu a wurin malamin shi yana cikin wato zama yana cikin ba cikin bacci bane wannan za a ce an karɓa gun annabi a farce ko za a ce an karɓi gun annabi a bacci eh ga Qur'ani misali dai Qur'ani القرآن إنه مناكرا تأتي معلمنا يجعل مكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكالشيء شكو مالا من شاكا يكويا مكا مالا من مالا من شاكا يكويا مالا من شاكا أنت هر هذه هر أنجم وأن شيء قدوتك هر أنجي تابعي أنجي كان صحابا النبي أن كاما إيدا كتما هذا القرآن أنت شكو ما النبي يكويا مكا shin za ka ce a ƙur'an nan musulmi sun karfe shi abin annabi cikin mafarki ko kuma a karfe suke? Eh? A farke. Saboda haka ka gani idan wani wani ya ce shi ya faru da annabi a farke to kaka tsaryata shi. Kai dai ƙarfin ka bai kai haka ba ka yi imani ka sallama masa ko baka bi shi a kan abin da ya faɗa ba ka yi shiru ka bar shi da ubangiji. Saboda shi ne wannan shi ne hanyar salama Allah ya taimake ni. Yawwa.
yana tambaya game da ingancin wannan hadisi yace ruya an Ja'far bin Muhammad idza kana yawm al-qiyamah nada munadin ala yaqum man ismu Muhammad falyadkhul al-jannata bi karamati ismihi to na san da karamar annabi babu abun hadisi dai ba ingantacce bane zaifi ne amma darajar annabi kan tana nan yadda take in Allah ya zai gafarta ma masu sunansa a duniya ma nawa ya mutu an ta maka sunan sai ka tsayi aya ka ce ka sai wai dan darajar sunanka to ga wanda an sa masa darajar annabi ba za ka hana wannan ba ni wani Allah ya muku haka amma ba kan wannan hadisi ba wannan ne akan halaye mutane kan wannan hali ne managar mai nagarta mai kyau wato saboda haka wanda aka samun sunan Muhammad ai an kimanta shi an darajarta shi shi annabi kuma an ɗaukaka shi saboda kan wannan aiki da aka yi watakila Allah ya gafarta masu sunan annabawa duka Allah ya gafarta mana duka Allah ya taimaka mu
tambaya na karshe ne tambaya ke cewa shin zai wa bankunan musulunci wanda aka fi sani da North East Banking su aiki karkashin banki bank almarkazi shine wato CDS to a takaice dai ana iya aiki a game a ƙarƙashin shi ba CDS ba dai central bank na kowane ƙasa akwai yindo da ake yi wanda shi ne ya shafi ayyukan musulunci abin da za a yi la'akari da shi masu ba banki ɗin shawara su su duba in wannan abu da ake faɗa yana da wani interest a ciki su hana akwai wasu abubuwa suna karɓa a kan wato masu shirya bashi su rubuta su ba mutane to kaga a nan kuɗaɗen da aka yi wato rubutu da menene ta takardu da aka yi da alƙaluman da ayan fani da su su wannan ba za a bar maka sauka ba kuma ne neman bashi dole ka biya wannan kuma zama interest ba ya zama hakki ba banki bai kamata ya ce ai waɗannan su yi shi aiki kyauta ba in kuma shi ya biya daga kuɗaɗen da suke hannun shi ai kuɗaɗen mutane ne saboda haka kai da kake so banki to kuɗin aikin waɗannan ma'aikata da suke shiryawa a rubuta maka imanin abin da za ka a tabbatar a cikin fayiloli da menene ne wanda kana iya biya ko bai zama riba ba Allah ya taimaka. Masha Allah. Amin. To ma da nan. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.